الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na lahadi biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dini da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hudu a suratu hud za mu tashi darasi na biyar aya ta sittin da ɗaya daidai mun gama kisar annabi hud alaihi salam jiya yau za mu ɗora da sabuwar kisa gajeriya ita ma ta annabu salihu alaihi salam a wannan masallaci mai albarka na mu'assasar salafiya da ke ganin albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب Allah madaukakin sarki ya ce wa ila samuda akhahum salihan ai laqad arsalna ila samuda akhahum salihan mun aikawa wato samudawa sune al'adu sani ake cewa adawa na biyu adawa na biyu mutane ne da Allah madaukakin sarki ya ba su karfi ya ba su wato gogewa ta rayuwa da kuma ci gaba shi sa duk wani ci gaba da zaka gani a yanzu kowane iri ne musamman mal'am ko architecture da zaka ga ana ta kawo abubuwa sababbi to bai kai ɗaya bisa goma abin da adawa su ba wa ba bala ko mai ashara ma a duk wani abu da za a je a yi sabon gini yanzu ka gan shi wai ya kawatu wallahi duk yawansa da kyansa ba zai kai ɗaya bisa goma na adawa ba dan ba ade talaka in ya zo kalli gidan wani mai kuɗin da ake ta nunawa a yanzu a lokacin adawa ba ade talaka ne yake a wannan gidan shine a zaune a ciki saboda haka Allah ya yi musu baiwa iri iri ya ba su lafiya kuma ya yi musu baiwa da mutum zai kalli dutse ka san ne ginin da za a yi a cikin dutse ba daidai yake da wanda za a yi da bulo ba domin dutse kafi ne na Allah da zai taso kawai sassaƙe shi za ka ba wai tsoron ruwa ya yi likin ko ya wani abu babu to haka suke duk wani abu da za a zo ka ga yanzu an yi falo an koma gefe an yi dining table an yi waye ai tuna adawan suka gani za su yi wannan tsohon yayi ne an wuce ma bala goma ishara ma a tainawo Allah ya ba su karfin jiki kuma ya ba su kuɗi to su wannan samuda su ne adawa na biyu ake ce musu to shine Allah madaukakin sarki ya aiko musu da wato akahu salihan dan uwansu annabi salihu alaihi salam shi ma da yazo kala kaga wani karatu ko da muka fara tun daga fara suran muka ce duk annabin da yazo sai magana akan ne akan tauhidi to shi ma kaga yanzu yana fara magana yace ya qaumi abudullah ya ku mutane na ku bautawa Allah malakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wanda ya tantance a bauta wa koma bayan Allah madaukakin sarki huwa ansha'akum Allah shi ya halitte ku ai huwa khalaqakum shi ya halitte ku min al-ardi daga ban kasa wa ta'amarakum fiha da ne ba ku yi raya ya nemi ku rayar da kasar a ciki fasara ta farko kenan ta biyu wa ta'amarakum fiha wasu suka ce kuma Allah ya raya ku ya ba ku shekaru wanda ya shekaru 60 70 a cikin Allah ya raya shi wani bai kai haka ba wani ma za ka shekara tamanin tasa'in ɗari to shi ne wasu amarakun fiha can ko dai ya ba ku damar ku raya ƙasar ta hanyar gine-gine da abubuwa da za ku yi ko kuma wasu amarakun fiha ya ara muku lokaci ya raya ku kairun nasi man ɗala amuruhu wa asuna amaluhu sai Allah ya ce fastaghfiruhu to ku nemi gafararsa thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi lallai ubangiji na qaribun a kusa yake da kun kira shi mujibin kuma mai amsawa ne da an kira shi an roƙe shi mali ta yaqulu ta'ala ila samud wa humul ladina kanu yaskununa mada'in al-hijr sune waɗanda suke zaune samuda sune wanda suke zaune a garuruwan da ake kiransa garin da ake kiransa hijr shi kuma hijr yana tsakanin tabuka da madina gurin da aka yi tabuka wanda ya je dan zauna zama sosai a maka irin wannan guraren ana iya zuwa yawon buɗe ido baya gurin masa da ma wani zai karon balarabe zai karɓi kuɗin ka yaci kuɗin ka na zuwa gurin ziyara a'a in kana so ka yi yawon buɗe ido a matsayin ka na ɗalibin ilimi kawai sai ka biya a kai ka ana kai mutane duk wayannan wuraren amma ba ta cikin mazarul arba'a a madina da za a ce in baka je ba baka yi ziyara ba guraren ziyara ga su nan guda hudu kacal duk wani guri da za ka banda nan gurin yawon buɗe ido ne kuma ba ba haramta ma ba mutukar ba kamar da shi addini ba yawon buɗe ido ka je ko ina ka je ya halatta to shine ma ne yake cewa wa kanu ba'da adi sun kasance bayan adawa illa iyaka gurin da aka halakar da adawa da samudawa ba guri da ake zuwa tsawo hoto ba ba gurin daukan hoto bane guri ne da ake so duk gurin da Allah ya halakar da wasu bayi ba a so mutum ya je ya zauna so ake ka wuce da sauri baka ga mai sa yi ba tsakanin Safa da Marwa wannan wadi muhassir da ake faɗa da ka zo da wuri zaka wuce saboda ba a so ka wato ka shagalta so a ce ka tuno da irin abin da Allah ya yi wa wasu a wannan gurin ya halakar da su saboda haka ba gurin selfie bane da za ga wasu sun mai da shi ko irin fararen nan sun mai da gurin gurin wasa ba gurin tsere da an zo kawai zai ga wani yaran naɗe riga ya haka ya zani ya yi haka an zura da gudu ana dariya ba gurin wasa ba ne wuri ne da ake so ka yi izina ba a tabiru ya ulil ausa to shine ma da yake ce mana tsakanin madina tabuka da madina gurin ne wa kanu ba da adin kuma sun zo ne bayan adawa immediately bayan adawa sai su sai yace kuma ba ba'athallahu minhum akahum salihan sai Allah ya aiko musu dan uwansa annabi salihu fa amarahum bi ibadati llahi wahda da yazo yace ku bauta wa Allah shi kadai wani hada kare shi sai yace huwa ansha'akum min al-ardi ai huwa ibtada'akum ibtada'a khalqikum minha shi Allah shi ya fara halitta ku a cikin kasa kalaka minha abakum adam daga wannan kasar kuma Allah ya halitti mahaifinku babanku annabi adam alaihi salam wasta'marakum biha ai ja'alakum ummaran ta'murunaha wa tastaghillunaha Allah ya sanya ku zama masu raye kasar ku yi rayuwa a ciki ko wato sannan ku ba Allah madaukakin sarki a ciki fastaghfiru li salifi dhunubikum sannan ku nemi gafara Allah gurin zunuban ku da suka shuɗe thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi fi ma tastakbiluna lahu dangane da abin da za ku fuskanta inna rabbi qaribun mujib lalle Allah madaukakin sarki ubangiji na qaribun a kusa yake mujibun kuma mai amsa addu'a ne kamar yadda ya faɗa a suratul baqara wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a da zarar bayina sun roke ka da gani da ni to ka ga ya mutun na kusa da su shi za addu'a ibada mutum baya koma ya kwanta ya ki ya ce wani ya masa ba a yi wannan babu shi a addini sai dai a taya ka addu'a addu'a da Allah yana da bukata a taya mu addu'a wannan ya zo a addini amma ka koma ka kwanta wani ya zama browser kawai wannan bai zama babu shi a addini kai baka da aiki akwai wanda duk asabar sai ya je gurin bokansa ya duba mar kasuwan zai je sai ya ji an ce ai kaza kaza kaza wai ba karari ya rana suke kiran ta su bokaye wannan kuma bai da asali sai idan kaga Allah ya kyale ka kana samun wani abu lokacin da kake zuwa gurin boka misalala aka yi maka sanatadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin istidraji ne kawai jini ne da baya kosarwa idan kana jin kishirwa ka sha jini ba za ka koshi ba to haka wanda yake zuwa gurin boka ba zai taba gamsuwa ba sai dai Allah ya tafi kai ma talala kawai ya kyale ka da irin abin da ka zo da shi amma ka dogara da Allah shi fa Allah madaukakin sarki la ta'khudhu sinatun wala nawm baya gengedi ballan da rai ba wannan kowa gajiyayye ne duk wanda ka je gurin sa shi ma mutuwa yi zai sai Allah ya tsini قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
قالوا سيسكت يا صالح يا كي صالح كنت سما وإن نبات دكونا yau kai tsaye tun daga jiya shekaran jiya da muke biyawa za ku ji kama sunayen annabawan suke karara alama cewa ba girmamawa tsakanin su ya kai annabi salihu kar kun tafi na marziwan da can ka kasance abin kauna a gurin mu kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ai an san shi ma da kansu ka samar al-amin da kansu amma da yazo yazo da wato annabta sai aka samu dan uwansa ma wanda yake uba a gurin sa babbansa yake da shi alihaza jama'ata na tabballaka shi ya fara dauko kalmomi munana ya gaya wa annabi wato alaihi salatu wassalam to wannan ɗabi'ar haka ce an fahimta da kyau ko ya kai salihu kar kun tafi na marji wanda can kai abun kauna ne a gurin mu kaula haza kafin yau da can mutumin kirki ne kai amma kana zama ustazu wani zai ce kaza in ka fara zuwa kana zuke zuke ba ruwan da kai amma ka liƙe wa masallaci zai ce masallacin suwa na kawai yana zuwa sanda sanda yake zuwa ya sha kwaya ya sha wani abu me yasa baka yi magana ba kuma lokacin da ka zo ka zama mutumin kirki ka koma ustazu ahlus sunna na rantsi da Allah shi ma a ransa yana so ya san cewa yana gibda dan sai zama irin ka domin ba zai so dan sai zama lalatacce wanda yake yawo a titi ba saboda haka yana da wannan gibda kada wani ya zo yanzu ɗanka ya turba mai kyau wani ya zo ya ziga kai ce kaga can can gurin ɗan izalar tabba yake zuwa nan da yake zuwa ƙarƙashin rumba yana shan yana shan wiwi kuma bai magana ba suna gefe suna zaki amma yanzu ya koma ustazi ya zubar da komai kuma ya koma zai kai maka korafi akan wannan kai ka san ba masoyin ka bane saboda haka masoyin ka shine wanda zai tsora kai ya tsora ɗanka akan tirba kyakkyawa to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana suna cewa kad kun tafi na marjuwan kaula hada kafin yau dai kai mutumin kirki ne a tanhana an na'budu ma ya'budu aba'una yanzu kana hana mu ne an na'budu mu bautawa ma ya'budu aba'una abinda iyayen mu suke bautawa wa innana la fi shakkin lalle mu muna cikin kokonto mimma tad'una ilai dangane da abinda wato kake kiran mu zuwa gare shi muribin muna ƙara kokonto a su ba mu yarda da kai ba sai Allah ya tsini قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال سيدنا النبي صلى يا قوم يا قوم تانينا أرأيتم كبار الأبائي ko shin kuna ganin in kuntu ala bayyinatin min rabbi idan ina kan hujjoji daga ubangiji na fa wa atani minhu rahma sannan kuma ya bani rahama shine annabta daga gare shi bayan hujjoji ga annabta kuma shine rahmatan din fa man yansuruni min Allah in asaitu waye zai taimaka min a gurin Allah idan na saba ma duk wannan tagomashin da ya mun ya bani annabta kuma ya bani hujjoji idan na saba masa waye zai kwashi ya kwashi ni a gaban Allah fa ma tazidunani wannan abin da kuke yi ba abin da yake ƙara mun gaira takfirin ba ba sai wato asarar da nake tunanin kuna kai kawai in lata da du cewa kun ƙara asarar da kuke akai kun ƙara asara akan ta da ba wai fassarar da hatta a tafsiri in kana duba tafasir za ga akwai wanda suka yi wata fassara cewa ba abin da zai kare ni da shi face tabewa da asara itimin za annabi yana kan asara kenan ya ƙara wata ba haka ake nufi ba wannan fassarar kuskure ce abin da ake nufi shine annabi salihu yana ganin suna kan asara yanzu ya kawo gaskiya da hujjoji sun ci karba to rajin karɓar ya ƙara tabbatar masa da cewa akan asara kuke kun ƙara wata wannan ita ce fassara mai kyau an fahimta da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yace wa fa ma taziduna ni gaira tafsir sai Allah ya ce ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب الله ما أوكي جنسر كيسي ويا قومي yanzu sun zo sun ci a annabi salihu sun ce kaga abu ɗaya muke so kai idan kana so mu yadda kai annabin Allah ne suka kalli ƙaton dutse ka ce suka ce ka gaya wa ubangijin ya sa wannan dutsen ya haihu kuma abin da zai haifa taguwa muke so ya haifa su kuma nasu kalubalen da suka zo da shi kenan sai annabi salihu ya roki allansa ya sa dutse ya haihu kuma haihuwar ma da zai ba dutse zai haifa irinsa ba ya haifo taguwa mai jini a ciki to shine Allah madaukakin sarki ya amsa wa annabi salihu yace za a yi amma da sharadi sharadin wa ya qaumi ya ku mutane na hadihi na katullah yana roƙon Allah a gaban su kawai sai dutse yayi naguda sai ga taguwa ta fito ba shi kenan ba sai ya ce to ga sharadi hadihi na qatul lahi lakum aya wannan taguwar ta Allah ce Allah ya ajiye muku ita ne ta zama aya gare ku tunda ku kuka roka ta zo to gashi ta zo fataruha ta akul fi fi ardillah ku kyare ta ta ci daga ban kasa wa nabiyuhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin mu'tada ka'idar da aka yi to ruwan da ruwan garin guri ɗaya ne sai aka ce to sharaɗin da ake da shi yau in taguwa ta zo shan ruwa ba mai sha wace gari shine ton ɗinku idan kuka zo kuka sha kuɗi ba an yadda ku ɗebi na gobe amma goben fa na taguwa ne kun ji sharaɗin da aka wasu guda ɗaya amma wallahi ba su ba wannan jaraba simple instruction simple question amma an sa ta gaga to shine Allah madaukakin sarki ya ce wannan taguwar ta Allah ce lakum aya ta zama aya gare ku fadaruha ku kyale ta takul fi ardillah tafi a ban kasa a kasar Allah madaukakin sarki sarki wala tawassuha bi su'in kada ku shafe ta da wani duk abu mai muni kar ku sake ku musuna mata to sai Allah ya ce fa ya'khudhukum azabun qarib in ko ba haka ba azaba ce makusanciya za ta kama ku da wuri-wuri azaba za ta zo ta dake ku mutukar kuka yi haka sai Allah ya ce فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب kaga sun faɗi jarabawa sai Allah ya ce ba aka ruha saboda rashin mutunci daguwar kawai sai suka zo aka yi mitin aka ce haba akan dabba guda ɗaya za a ce ba za mu sha ruwa ba kawai abin da za a yi mu kashe ta idan ba aka ashkaha fa qala lahum rasulullahi naqata allahi wa suqiyaha fa kadzabuhu fa aqaruha haka ita ma atan Allah yake sai suka aika wanda yake kowa rashin mutunci a cikin su shine kuddaru da ake bada haka malaman tafsiri suke kawo shi ya fi kowa rashin ji yace wa zai iya yace shi zai iya fanado sahibahum kenan fa ta'ada fa aqar haka shine saboda haka nan da shi nan aka kirawo shi yace a miƙo mar wuƙa ana miƙo mar sai ya soke ta shine fa aka ruha sai suka soke ta to me yasa Allah ya ce su suka soke su duka saboda ai da haɗin bakin su idan da za a zo a yi a tu mutum ɗaya ya a haura gida ya kisa mutum arba'in su daga shi su tattaɓa shi ko a zauna a mitin da su a ka'idar shari'a musulunci duka sauran shi ne ya yi kisan da wanda suka haɗa baki duk kashe su za su ka'idar gidan yanzu da za a samu labarin wanda suka kashe mutane bakwai din nan ba iya su uku bane a ai an yutin da mutum ɗari duk suna gurin aka yi mutum ɗin ka'idan musulunci aka samu su duk su ɗarin sai an kashe su ba haka ba inda za a ce duk unguwar sun haɗu an haɗa baki da su ka'idan musulunci duk sai an kashe su walakum fil qisasi hayatun in ana kisasi akwai rayuwa sauran mutane za su rayu yanzu wannan da ya kashe mutum ɗaya ya ji daɗi ya koma mutum biyu ya ji daɗi ya koma bakwai inda an kashe shi tun daga mutum da ya kaga da ba a ƙara mutum biyu ba shi za Allah ya ce cikin kisasi akwai rayuwa idan an kashe masu kashewa to sauran rayuka za su tsira to shine Allah ya ce fa aqaruha gaba ɗaya su ne suka kashe ta kuma alhali mutum ɗaya ne ya karɓo kar ya burma mata saboda da sa hannunsu shine fa aqaruha fa qala sai Allah ya ce tamatta'u fi darikum thalathata ayyam kafin ba Allah ya halakar da su sai da Annabi Salihu ya zo ya ce to duk wanda da yake da kaji in ka dinka dubu ne ka cinye su kafin kwana uku duk wani abin daɗi da kake da shi an baka dama ka ji daɗi tsawon kwana uku duk wani mon da shop right da kuke da shi ku je ku cinye kayan kafin kwana uku amma an ba su notice na tsawon kwana uku kawai Allah ya ce ku ji daɗi amma na kwana uku kawai fi darikum cikin gidajen ku salasata ayyam kwana uku kacal zalika wa'dun Allah ya ce wannan alkawari ne da gairu makzo da ba a yi sa karyata shi ba sai ya tabbata sai Allah ya tsere فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نعم إن ربك هو القوي العزيز Allah ya ce falamma a amruna yayin da wato azaban mu ta zo musu shine a amruna umarnin mu yazo na cewa a zo a halakar da su na jaina salihan Allah ya ce sai muka tseratar da annabi salihu wallazina amanu ma da wanda suka yi imani tare da shi wasu malaman tafsiri suna ka adadi a ce mutum dubu hudu sun yi imani da shi shi ma labari ne ma anzalallahu biha min sultan kawai dai Allah ya gaya mana da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna da jin kai daga gare mu wa min Allah ya tseratar da su da wato da wanda suka yi imani da rahama daga gare mu wa min khizi yawmi id da kuma ya tseratar da su daga jin kunya da tatsewa ta wannan yinin sai Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwal qawiyyu shine wanda yake mai karfi al-azizu ga garaba da magoyi sai Allah ya ce وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود Allah ya ce wa akhadha alladhina zalamu as-sayha nan da nan waɗannan da suke zalunci su kuma ga abin da Allah ya turo musu sai Allah ya koro musu da as-sayhatu shine tsawa a wata ayar kuma fa akhadhatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi diyarihim jathim saboda haka girgizar kasa a wata ayar aka ce kaga irin wayannan ne su masu suka tilkaza sai ka ba su ka ce to ya za su da wannan ayar wani gurin Allah ya ce tsawa ya juro wani gurin kuma Allah ya ce girgizar kasa shikenan sai a ce sun ci karo a wanda aka turo wa shari'ar yayi mana bayani an fahimta da kyau ko kuma ka koma gurin malaman tafsiri za su gaya ma ba cin karo tsakanin ayoyi na ja ba da wannan misalin kana da yaya uku sai ka dauke ku ka dauke ku ka tafi mall da kuka je wannan mall din sai ya haɗu da abokin da yake wane mun je mall ni da abba yau labarin sa iyanan kawai shine shafa labarin ya gaya ma washi gari suna yana ƙara tuno abin sai yace wani mun je mall ni da wani sai faɗi kaninsa ba abba yau wani lokacin kuma da yanzu sai yace ma mun je mall ni da abba da wani duk ya lissafa duk bayanan da yayi gaba ɗayan a cikin nan akwai ƙarya a ciki tattaro shi ne turukul hadis da malamin ke faɗa sai a tattaro maganganun gaba ɗaya sai a fitar ma da amsa ba ƙarya a ciki an fahimta da kyau ko tattaro magana kawai a wannan lokacin wani lokacin tsarafin hadis ya baka wani lokacin ya ƙara baka tsarafin hadis wani kuma lokacin ya baka jumla shi kenan fa amma wanda bai fahimta wani ne zai Allah ya mana juru jiya cewa kai kun je da Ahmad yau kuma ka ce da Abdullah ba ƙarya a ciki kun fahimta da kyau ko to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake bayani sai sai yace tsawa ta kama to kaga wata aya kuma ta ce girgizar ƙasa sai malamai suka ce duk biyun Allah ya haɗa musu da girgizar ƙasa da tsawar gaba ɗaya aka yi musu shikenan amsa ta fita ba aka zan ladina zalamu saiha bayan ƙasa ta girgiza kuma sai aka yi musu tsawa ta sama fi diyarim a cikin gidajen nasu jasimina sai ga su suna gurfane duk sun faɗi a ƙasa shine jasimin wasu na cewa sun gurbana amma a aljata jata ya jisu shine gurbana an gane ko mutum ya gurbana akan gwiwa wannan kuma jasimi ne shine mutum ya fada akan jiki shine jasimi sai Allah madaukakin sarki ya ce ka allam ya gana fiha sai gashi kamar ba a yi su kamar ba taba wadatuwa a cikin garin ba gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya zube labarin shine ka allam ya gana fiha ala Allah ya ce ku saurara inna samuda kafaru rabbahum hakika samudawa sun kafirce wa ubangijinsu ala ku saurara bu'dan li samud wato halaka ta tabbata ga samudawa kamar yadda ta tabbata ga adawa mutanen annabi hud to yanzu mun ji dan labari kadan dangane da abin da ya shafi annabi salihu alaihi salatu wasalam za kuma mu shiga gurin annabi ibrahim alaihi salam tare da dan uwansa annabi lut alaihi salam sai Allah ya tsine ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما نعم قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف Allah ya ce wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim hakika manzannin mu mala'iku kenan sun zo gurin Annabi Ibrahim abul anbiya alaihi salam bil bushra sun zo masa da albishir shine na cewa zai haihu ya dade bai samu haihuwa ba to yanzu sun zo yi ma albishir din cewa zai haihu duk da malamai sun yi magana biyu wasu suka ce albishir din an zo mata albishir ne na cewa za a halakar da mutanen Annabi Lut dan uwansa da ya musulunta a hannunsa dan babbansa Allah ya tura shi Sadum can kusa da him a sham dan annabi lut da annabi ibrahim zamani ɗaya suka yi a hannunsa ya musulunta kuma allah maɗaukakin sarki sai kuma ya aika shi zuwa ga sadum garin mutanen yan luwaɗi sai allah ya tura annabi lut ya ce je can shi su kuma ya musu wa'azi to allah maɗaukakin sarki ya ce ja'at rusuluna ibrahim bil bushra manzannin mu mala'iku sun zo annabi ibrahim da albushir bishara kalu salaman suna zuwa suka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka kala salam yace kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku fa ma da bisa bai dau lokaci ba suna zuwa saboda karanta annabi Ibrahim an ja a ce gashi ya zo bi ajilin da dan maraki hanizun gashashi saboda karamcin ai kaga da Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum cewa kama ku tiba alal ladina min qablikum malamai suka ce kamar yadda Allah ya wajabtawa waɗanda suke kafin ku ana lallajin mu anan sai malamai suka ce saboda annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam shi ma yana azumi annabi Musa ma gashi can a baya suratul araf Allah ya gaya ma shi sai da azumi 30 ma yanzu aka tsara ma koma wa tamamna hadi 20 fatamma miqatu rabbi 40 laila shi kwana 40 ma yayi azumi saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ɗabi'arsa duk ran da ya azumi baya cin abinci shi kadai sai ya fita ya nemo abokin cin abinci tabi'a Abdullahi dan Umar kenan eh dan shi idan ƴaƴansa har da bara su ya dauke shi da hira dan ya ci abinci amma da ya ji almajiri zai ce to ku bari sai buka sona in ya diba kuma ya dawo sun sun ya sai ya wisali sai ya dora da wani azumin haka Abdullahi dan Umar yake saboda haka Annabi Ibrahim shi ma ɗabi'ar sa kenan an fahimta da kyau ko cewa idan yayi azumi baya buɗe baki shi kadai sai ya nemo abokan shan ruwa a cikin karancinsa kuma da zarar ya yi bako yana da dabbobi kawai nan da nan zai sa a je a yanka bai fatan su ba domin ɗabi'ar ɗabi'ar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam duk inda ya ga bako to yana girmama shi shine aka ce har yanzu ina ji mutanen somaliya in dai ban manta ba mutanen somaliya su ne ba su da yawa ko ba su da yawa sosai in ka koma ka duba za ka suna da wata ɗabi'a na farko gaba ɗayansu a halin sunna ne dukansu 'yan Somaliya. Sannan na biyu, duk inda, duk inda aka yi bako suna yin ziyafa har yanzu ta wannan kwana uku. A yau in ka je Somaliya ba san ka ba za a ajiye ka kwana uku sai an yi wannan ziyafa a ziyafa tu talatati ayyam da ya tabbata a sunna shi adabul mufrad dun biya to sai sun ma wannan. Na manta ɗabi'a ta uku abubuwa uku ne da su har yanzu wannan ɗabi'a ta su haka ce. ko kwanan nan an yi wani zoom eh ɗaya daga cikin ƴan Somaliya da aka tambaye ta me suka yi me peculiarities nasu abin da ta faɗa ke abubuwan nan guda uku cewa suna da wannan ɗabi'a har yanzu a Somaliya to saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kafin ka ce me wannan ya je ya zo musu da babu na na na na dan marikin saniya an gasa shi ga shashi kawai mutum biyu ba ya zo ya je kuma bai san su ba shine an ja abi ajilin halil sai ga babu ya zo na dan marakin amsaniya sai Allah ya ce
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط kuma a suratul zariyat ma an ban manta wa abinda Allah ya faɗa kenan cewa faraga ila ahlihi fa jaa bi ajlin sabi nan da ne ya tafi gurin iyalansa sai gashi da dan mariki mai maiko wato kosashe fa qarrabahu ilayhim sai ya tura musu gaban sai sai kala yace da zuwa la ta akulun ba za ku ci bane yana jan hankalin su ci to yayin da ya mika abinci falan ma ra'a aidiyum la tasilu ilayhim yayin da ya ga hannayensu ba sa saduwa zuwa ga dan marakin ba sa ci na kirahun ai an karahun sai fara samun alamar tambaya a kan ta wayannan kun ga yana nuna annabawa ba su san gaibu ba domin da annabi Ibrahim ya san mala'iku ne ai ya san la ya'kuluna wala yashrabun ko ba haka bane mu gane da Allah jahilci ne ba cewa annabawa sun san gaibu jahilci ne babba kuma saboda haka ba a cewa annabawa sun san gaibu domin sifar Allah ce kuma cewa annabi bai san gaibu ba ba rage man matsayi bane yawa saboda haka tabbatar man ma da girma ne domin da kansa Allah ya ce la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah duk wanda yake sama da yake kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah kuma an ba mu misalin annabawa da yawa banda mu dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annaba dai da sallallahu ya san gaibu da zai bari a kwana kusan 30 ana cikin damuwa da iyalinsa na kage da aka yi mata ai kaga ba za a shiga wannan ba ko kuma tafiya da suka yi aka saukar da ayat taimama a ke taguwar da nana ya take a kai ita ta danne sarkarta da ake ta nema da annabi ya san gaibu zai ce kai kar ku tafi neman ta ga tana a ƙarƙashin nan ko ba haka bane saboda haka akwai abubuwa da yawa amma sai ka ga wasu kawai saboda tasowa ana yi sun ji ana faɗa sun ji mawaka saboda an fi rike waka wani mai waka yana cewa annaba sun san gaibu shi kenan ka rike kuma an faɗa haka ka ce baka yadda ba kana zaune ka ce duk da ban sani ba kaza ne kawai sai ka ba da fatawa saboda haka ba daidai ba ne wannan faɗin wannan raina Allah ne kuma raina annabi alaihi salatu wassalam to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana ganin sun cin abinci sai ya samu shakku ya fara kokonto a kansu na kirahu wa audata minhum khayfa saboda haka yana ganin wannan wato al'amarin su sai ya jefa masa tsoro a cikin zuciya cewa ai ta ko wayannan mutane ne kalu suna ganin ya tsorata sai suka ce la ta kafkar ka tsorata inna mu ursilna Allah ya aiko mu ne ila qaumi lut zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salatu wasalam haka sai yanzu suka yi maka bayanin kansu cewa mu mala'iku ne amma bai sani ba sai Allah ya ce وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الله ملوكتين سرقيتي وامرأته قائمة لوكتين دا أكي تولنا تتوناور ما تتنا في تنا جيبي تنا قائمة تنا في فضحكت تنا تم والنسوة أما البشر في تيدا an gane ko tana yin dariya fa bashir na hari ishaq sai muka yi mata albishir din cewa za ki haifi ɗa sunansa ishaq yana cikin sunayen da Allah ne ya rada da ba hauke yake cewa Isiyaku saboda haka Ishaq an fahimta da kyau ko Allah madaukakin sarki shi ya rada da kansa wa min wara'i Ishaq Yaqub ka san sunaye in ka na rada a kasar Hausa sai kai da gaskiyan baka wasu sun dugurguza su yawa saboda haka wa min wara'i Ishaq Yaqub bayan Annabi Isa kuma Yaqub ce shi ma yana nan tafi kaga wannan albishir ne babba bai bayan Allah da suka dade ba haihuwa kuma yanzu Allah madaukakin sarki ya yi musu albishir cewa za ta haihu sai Allah ya ce قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa kalu sai suka ce qalat ya wailata sai ta ce ya kai tona a alidu yanzu ni zan haihu saboda an sai ta shekara wajen tamanin ta tsuba sosai ni ce zan haihu wa ana ajuzun alhali ni tsohuwa ce tuntuni dama an shiga menopause tuntuni ta wuce shekara arba'in da biyar hamsin an shiga wannan yanayi ta daina al'ada ta yanke kauna cewa ba haihuwa wa hada wa ali shekan tace ga kuma mai gida na shi ma tsoho tsoho ne tukuf shi mijin nata ya tsufa da an ce ya shekara ɗari kamar da ake magana ɗari da wani abu ma wasu malamin su tafi kuma wannan wani abu ne wanda dama ana cewa namiji baya daina haihuwa namiji dan ni na san alaran man da wato mun yi aiki da shi yana nan har yau sai da baban sa shekara ɗari ya haife shi eh baban sa wani alaran ma ne da tijari sai da shekara ɗari shine dan auta dan yayyarsa mun je wani taro gaba ɗaya yayyarsa sun yi kaka da shi duk yayyarsa kuma shi kadai ne alaramba a cikin gidan kaga wani iko na Allah eh shi na karshen shine alaramba yana nan alaramba gaggaran da shi saboda haka an ba ruwan Allah shine malamai suke cewa shi namiji baya daina haihuwa mace ce tana da iyaka da akwai limit da an zo ta gaba shi kenan sai a ajiye ta kuma a ɗauko wata an fahimta da kyau ko to Allah madaukakin sarki yace yayin qalat ya wailata a alidu ana ajuzun yanzu na haihu aw ana ajuzun alhali ina tsohuwa wa hada ba ali shaykhan kuma gashi mijina gashi nan tsoho tukub da shi sai Allah ya ce inna hadha wannan al'amarin da ake baku labari da shehuna azim da kanta take faɗa tace wannan abu ne na ban mamaki gaskiya abu ne mai ban mamaki a ce na tsufa miji na ya tsufa kuma mu haihu sai Allah ya ce ni قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا sai ai qalat al mala'ikatu laha sai mala'iku suka ce da ita a ta'ajabina min amri Allah yanzu kina mamakin al'amarin Allah ne ai la ta'ajabi min amri Allah kada ki yi mamaki dangane da al'amarin Allah madaukakin sarki fa innahu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun domin shi idan ya nufa ta al'amari da ya ce da shi kasance yake faruwa abu fala ta'ajabi min hadha kada ki wato mamaki da wannan wa in kunti ajuzan aqiman duk da cewa ke wato tsohuwa ce kuma bakarara da ba wuce ke yake ce bakarariya wa ba alaki shekhan kabiran mijinki kuma kaga ita ga tsuba ga ta kuma bakarara ba ta haihuwa sannan mijinki shi ma shekhun kabirun dattijo ne kuma mai shekaru da yawa fa inna allaha ala ma yasha'u qadir Allah mai iko ne akan duk abin da ya ga dama ya faru rahmatullahi wa barakatuhu alaikum jin kan Allah da albarkar Allah ta tabbata akan ku ahlal baiti ya kuma abota wannan gidan gidan annabi Ibrahim innahu hamidun domin Allah madaukakin sarki hamidun maji domin shi mai girma ne kuma shayago kaga shine abin da yasa in muka zo bi salati ibrahimiya da muka yi ta nanatawa duk sati cewa in ka zo zaka yi ne ka wato Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid abin da kake ta nanatawa kenan innaka hamidun majid mala yace huwa alhamidu fi jami'i af'alihi wa aqwalihi mahmud eh shi Allah madaukakin sarki shi yabo ne cikin dukkan ayyukansa da maganganunsa abin godewa ne mumajidun fi sifatihi wa zati kuma abu wanda ya tantance abota wani cikin sifarsa da zatinsa shi yasa ya tabbata cikin bukari da muslim annahum qalu alimna salama alai fa kaifa salatu alayka ya rasulullah mun san yadda zamu yi ma sallama to ya zamu yi ma salati قولوا سيتي كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل هو آل إبراهيم mun sha wannan bayanin yau da gobe cewa idan kai wa annabi Muhammad salati ibrahimiya to duka salatin da aka yi wa annabawa ka kaf ka ɗebo ka ce Allah kai wa annabi Muhammad irinsa da kuma na annabi Ibrahim din kuma da ƙari abin da kace kenan shi sa ba wani salati da ya kai ibrahimiya babu domin na sha ba da wannan misalin bari in maimaita da masussuka ya zo yana karyata salati ibrahimiya dalilin sa wai saboda an ce wai kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai wa annabi ibrahim sai muka ce to kaga miskini bai fahimci wannan ba domin annabi ibrahim daga kansa daga lokacin da Allah ya aiko annabi ibrahim alaihi salatu wassalam har zuwa ga annabi Muhammad Allah bai ƙara aiko wani annabi ba tun daga kan annabi Ibrahim ba sai ƴaƴan annabi Ibrahim da jikokinsa kaga wannan falala ta farko kenan duk wani annabi da zai zo da za a kawo ma a bayan annabi Ibrahim to ƴaƴansa ne kuma jikokinsa ne to da kazo sai kace Allah kai salati kamar da kai wa annabi Ibrahim da alayansa kana nufin annabawan da suka zo karkashin sa tsatsansa kaga ya haihuwa annabi Ishaq da annabi Yaqub ko annabi Isma'il da annabi wa da annabi Ishaq annabi Isma'il da annabi Ishaq su ne bangare biyu bangaren annabi Isma'il su ne larabawa duk annabin da ya zo balarabe tsatsan annabi Ismail ne sannan kuma annabi Ishaq duk annabin da ya zo karkashin sa shi kuma banu Isra'ila ne shine ya haifi wa annabi Yaqub Yaqub kuma shine Isra'ilin kansa to annabi Yahaya da annabi Zakariya duk ƴaƴan annabi Ishaq har zuwa kan annabi Isa alaihi salatu wassalam to idan ka zo kace kamar sallai ta ala Ibrahim kamar yadda kai wa annabi Ibrahim salati wa ali Ibrahim da alayen annabi Ibrahim kana nufin duk wannan annabawan da suka zo ka kafin su har zuwa ka annabi Isa saboda haka idan ka faɗi wannan sai kuma kace wato Allah madaukakin sarki ya dau salatin bangaren annabi Isma'il shi ma kaga nan kana da annabi Isma'il zuwa kan annabi Muhammad su ne larabawa to sai ka ce wannan salatin da kai ya Allah ka ɗiba ka yi wa annabi Muhammad da na annabi Ibrahim ɗin kansa da kuma nasa annabi Muhammad ɗin nasa mai zaman kansa tsakani da Allah za ka haɗa salatin annabi Muhammad da na annabi Ibrahim bayan an ce irin salatin da aka yi wa annabi Ibrahim ɗin kansa a yi wa annabi Muhammad kuma da na ƴaƴansa da jikoki duka sannan kuma ga na annabi Muhammad special ba shi yasa baka da wani salati duk duniya da ya kai salati Ibrahimiya babu shi wallahi domin Allah ne ya kuma ya haɗo na annabawa duka ya ɗora wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malamai suka ce kakaf duk wanda ya zo sallah in ba salati Ibrahimiya ne ba in yayi salati a cikin ba amma a wajen sallah zaka iya yin na safai da an ce annabi Muhammad ka ce sallallahu alaihi wa sallam wannan salati ne a waje amma Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim shi ma salati ne a wajen sallah wannan ana yi duk zabai an samu kamar da yazo a Jalawul Afam fi salati wa salati ala khairil anam na Ibnu Qayyim to wannan ana samu ai an fahimta da kyau ko to saboda haka idan kana hararo wannan shi ne zaka gane girman salatin da kake wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam to to shi ne Allah madaukakin sarki yace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid sai Allah yake فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ماذا يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع Allah yana ba mu labarin annabi Ibrahim lokacin da tsoro ya tafi daga zuciyarsa wa huwa ma wajata min al-mala'ikati khifa lokacin da ya ga wannan mala'ikun sun ki cin abinci sai tsoro ya kama shi hina lam ya'kulu lokacin da basu ci ba wa basharuhu ba'da zalika bil waladi bayan nan suka yi ma albishir da da wa akhbaruhu bi halaki qaumi lut to anan suka ba shi labarin cewa mutanen annabi lutu su ba Allah zai halakar da su akada yaqulu atahlikuna qaryatan fiha 300 mu'min yanzu ya ku bayin Allah kwaje ku halakar da garin da akwai wato mutane kusan mutum dubu ɗari uku a garin kalula sai suka ce a wato a'a kala ta yace a fatali kuna qaryatan fiha mi'ata mu'min yanzu za ku je gari ku halaka mutanen da akwai mutane mutum dubu ɗari biyu a ciki kalula suka ce a'a kala ta yace a fatali kuna qaryatan fiha arba'una mu'minan to yanzu za ku halakar da mutanen da akwai mutum arba'in mu'minai a ciki kalu la suka ce a kala sai ce talatin to mutum talatin fa kalu sai suka ce hatta balaga kamsa har sai da yazo kan suka zo wato yazo kan mutum biyar kalu la suka ce a kala sai ce ara'aitakum in kana fiha rajulun wahidun muslim atahliqunaha ku bani labari idan nace muku akwai mutum daya mumini a cikin garin za ku halakar da garin kalu la sai suka ce a a fa qala ibrahim alayhi salatu wa salam inda zalik annabi ibrahim yana jin wannan domin ya bare musu da yawa da yawa da yawa ya bare da mutum dubu ɗari uku ya da ɗari biyu har aka zo mutum talatin yana ta tambaye su idan da muminai masu bin Allah a cikin garin mutum dubu ɗari uku za ku halakar da su ka ce a'a ɗari biyu ba a'a mutum ɗari ba a'a hamsin ba har aka zo talatin har aka zo mutum uku to sai yace idan akwai mutum ɗaya mumini a ciki fa yaya za ku yi to a nan ne kuma sai ya jefa musu wani sako to nan sai Allah ya ce balamma zahaba an ibrahim ar-ra'u yayin da tsoro ya fita daga zuciyar annabi Ibrahim waje atul bushra saboda haka aka yi masa albushir bayan albushir ya zo masa na cewa zai haifi yaya ƴaƴan ma cikin su annabawa ne yujadilu na bayan an kwantar mata hankali kaga yanzu ya nutsu sai ya koma kuma jayayya da mu ji mala'ikum suka ce yanzu ya nutsu da da ta tsorace yake magana ba da kare yake yi yanzu da ya samu nutsuwa ya ji alfijir aka yi masa to ya koma kuma tattaunawa da mu ya faɗa mu faɗa eh shine zaka ji bawo yana kukan daki ake eh idan zaka ga kawai wani lokacin kai kanka yanzu zama matarka ta faɗi wani abu sai kai dariya saboda ka san kukan daki take wataƙila kafin ka fito daga waje ka kashe wata fitina da zargegiya ita ba ta da tsaye bisa ɗari a cikinta amma yanzu ta zo kawai saboda daɗi ya mata yawa sai ta ya mata yawa sai ta ce Allah ya kashe ta kawai in ta faɗi wani abu sai kai dariya kawai ka kasa ba da amsa ka ce wallahi kukan daɗi kuke ko yara a gida in sun faɗi wani abu abu ai mata kaza sai kai dariya kawai saboda ka san kukan daɗi suke yi to shine shi ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya gaya mana rijadilu na gashi ne ya koma tattaunawa da mu fi qaumi ludin yanzu ya fara da tasa matsala ya koma magana akan mutanen annabi ludu cewa kuma yanzu ya ji ba da garinsa za a yi ba tafiya za su sai koma kare ganin annabi ludu shi sadun sai ya ce inna ibrahim hakika shi annabi ibrahim la halimu mai hakuri ne mai jimiri shine alhilmu shine wato ba wai hakuri kawai ba ka yi wa mutum abu zai iya ramawa ya kyale ka shine alhilmu awwahu mai yawan komawa wato mai yawan kai kuka ne zuwa ga Allah munib kuma mai komawa zuwa ga Allah shine munib za ga ana sa suna munib to ma'anan munib shine mai komawa zuwa ga Allah sai Allah ya tsare يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير to مردود kaga bayan ya bi wannan a tattaunawa ta yi da su sai yace da su kamar yadda ya tabbata a suratul ankabut sai yace da su inna fiha luda to tunda kun yarda inda mumini guda ɗaya ba za ku halakar da su ba to a garin da za ku halakar wa yanzu annabi luda na ciki wai tuna yana tuna- yana tuna musu bayan mala'iku ne cewa to a garin akwai annabi luda alaihi salatu wassalam qalu sai suka ce nahnu a'lamu biman fiha ai mun san mun fi ka sanin zuwa yi a garin lanunajjiyannahu shi za mu tsiratar da shi wa ahlahu da shi da iyalansa illa mar'atahu amma banda ba tasta ba daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa kanatahuma wa lam yughniya 'anhuma min Allah shay'an wa qila adkhula an-nara ma'a ad-dakhilin saboda haka banda banda matarsa domin ta kan gari to shi ne Allah madaukakin sarki yace za mu tseratar da shi shi da iyalinsa banda matarsa qaddarna innaha lamin al-gadin ko kanat min al-gadin a wata aya to shi ne Allah yace ya Ibrahim ya kai annabi Ibrahim a'rid an hada ka kauda kai ga barin wannan magana bar wannan magana Allah yana girmama annabi Ibrahim domin shi ne abul anbiya'i kuma khalilullahi ne bada'in Allah sai yace bar wannan magana innahu qad jaa amru rabbik an gane wani al'amarin ubangiji ya zo shine malamai suna faɗa suna ibrahim bai ibrahim yana ɗaya daga cikin sunayen da idan mutum ya tsaya tsayin daka zai ga Allah ya bauta inda yawa kansa SWOT analysis yana da wata baiwa ta musamman sai dai kawai bai sani ba kamar yadda ake faɗa Idris ne saboda haka shi ma annabi Ibrahim alaihi salatu mai suna Ibrahim in dai ka sa da wannan ma'anar za ka suna da wata baiwa za ka mutum zai yi abin kirki zai yi da gaske in shashanci zai ma za ka ga ya kure a shashanci an fahimta da kyau ko saboda haka idan kana da wannan sai ka tsaya ka nutsu ka yi wa kanka tuwar analysis ka ga menene baiwarka dan da yawa mutanen mu abin da yasa muke faduwa muna da baiwa amma ba mu sani ba kai kanka bai wanda kake da ita abinda Allah ya hore ma kai ma baka san shi ba to ba za ka more shi ba kuma an fahimta da kyau ko sai sai Allah madaukakin sarki yace a innahu qad jaa amru rabbi haqiqa al'amarin ubangijin ka yazo azaba kenan wa innahu ma'atihim lallai wato za su je musu atihim azab wata azaba za ta zai ki musu gairu mardud wata ba za a juyar da ita ba saboda haka babu ai gairu mardud ba za a juyar da wannan azaba ba duk abin da za a yi kai dai kawai ka sallama shine ya Ibrahim arid an hada ai innahu qad nafida fihim alqada Allah ya zartar musu nafida fihim alqada ya zartar musu da hukunci wa haqqat alaihim alkalimatu bil halak Allah ya tabbatar da cewa za su halaka wa hululul ya'ti alladhi la yuradu an alqawmi almujrimin sai Allah ya ce
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan dan sai ya kare sun ma tafi sun gama da Annabi Ibrahim sun tafi Sadu suna zuwa gurin wannan ƴan aiken namu suna zuwa gurin Annabi Lutu alaihi salatu wassalam fi abihim Annabi Lutu na ganin su sai ya bata rai saboda maza ne kaga alamar shi ma bai san gaibu ba saboda ya dauka maza ne ya san kuma ya san su baki kuma ya san mutanen garin ƴan neman maza ne sai ransa ya baci kawai wa zaqa bihim zar'an ganin su kawai sai yasa ya shiga kunci saboda ba zai yi ka inda kai mutumin kirki ne ka yi waki a mutuncin su ba ba za ka samu nutsuwa ba to ganin cewa ga halin da wato garin yake ciki yana ganin sun zo kawai sai fata tunda ya san gurin sa aka zo shine annabin Allah bai kuma san su ba kun ga dadin kun ga ƙarin dadawa cewa annaba ba san gaibu ba ko kuma ba faduwa bace a gurin saboda haka wa za ka bi zar'an ya shiga kunci saboda ganin su wa qala zai fi hada yawmun asib lalle wannan rana ce bai bakarariya wato bai kuntin gaske ai wa rana ce ta bacin rai bai kunti shi ne yawmul asif ko kuma shadidu bala'u shadidul bala'u wato bala'in wannan yinin ya tsananta kamar yadda Abdullahi da Abbas ya fassara sai Allah ya tsini وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد Allah ya ce wa da'ahu qaumuhu sai mutanensa suka zo mar kun ji yan gari sun ji labarin yayi baki yan neman yan luwadi sun taho sun taho yura'una ayyusri'una cikin gaggawa annaba ya samu saboda haka suka taho cikin gaggawa shine yura'un ayyusri'un ilai zuwa ga annabi lut wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at tunda da sun kasance suna barna suna aikin banza kala yana ganin su ga baki yayi kuma sun cika kofar gidansa sai ce ya kaumi ya ku mutane na haula ibanati wayannan su ne ƴaƴana mata malamai suka ce ba ƴaƴan cikin sa yake nufi ba domin in ƴaƴan cikin sa ne ƴaƴa nawa yake da su da zai yi garin duka yana domin shi uba ne a gurin kowa yana nufin duk ga ƴaƴa mata na a gari ku aure su mana domin cewa annabi lutu ya zo su aure ƴaƴansa su wajen ɗaruruwa ya za da ƴaƴansa da ba su fi guda biyu ko hudu ko biyar ba ba haka yake nufi ba yana nufin duk ga mata a gari shine ha'ula ibanati sai ce da su ga ‘ya'yana nan mata matan gari kenan shi ne abin da yake ne kunna a ta haro lakum su suka fi tsarki gare ku ku nemi lafiyayyen hankali shi ne namiji ya nemi mace ba wai namiji ya nemi namiji ba ko mace ta nemi mace wannan tokewar basira ce da wato ɗabi'ar dabbobi kamar yadda yake a ta cikin labaran dabbobi bararruka ma suna faɗa an suka kama ‘yan luwaɗi su kansu zuwa suke su kashe su a bararruka ba su kansu bararruka ba ta yarda da ‘yan neman maza a cikin zuburi ba. To kaga ba ɗabi'a ba ce ta mutane ta dabbobi, dabbobin ma kaskantattu. To saboda haka nan da nan sai ya ce fattakullaha kunna da haru lakum su suka fi tsarki gare ku abin nufi su ya kamata ku nema da aure fattakullaha ku kiyaye Allah wala tukhzuna fi zayfi kar ku kunyata ni a gaban baki na ya hayyu ya qayyum sai ya ce alaysa minkum rajulun rashid ku yanzu gaba ɗayan ku ba mutumin ne ba ni hankali a cikin ku ba wanda yake shiryayye da zai gane cewa wannan abu ba daidai bane ko za ku yi ba za ku ba za ku hada da baki ba ya kamata ku tafi can wani gudu ma za ku yi amma na yi baki ina shugaban ku ku sai bakin za ku zai kewa alaysa minkum rajulun rashid ba ni hankali duk cikin ku ai ko faɗa ne yanzu wani dattijo ya zo ya ga ana wani abu kuna ta buga bal an bugo bal ta fasa gilashi in wani ya fito a manya na unguwa zai ce ku yanzu duk cikin ku ba mai hankali duk mai hankalin ku sai ya ji kalmar sai ya ji kalmar ta taba shi cewa duk cikin ku yanzu ba mai hankali ko kuma kuna zaune kawai yara suna yi su daɗi sai wani datti da ya zo ya kalle ku kuna zaune ku da kuke zaune manya sai ya zo ya ce yanzu a cikin ku ba wanda zai musu magana za ku ji kalmar ta nauyi to annabin Allah ya kalle shi ya ce laisa wato minkum rajulun rashid duk cikin ku ma lafiyayye mai hankali da zai hana wannan abun kalu sai suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi ka san cewa duk wannan mata na gari da kake magana ba babu da wani haƙƙi a kansu ba su muke so ba wa innaka la ta'lamu ma nuri kai ka san me muke so su maza suke so dabbobi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce ni qala law أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الله مدوكاكين سركي yace kala nan da nan sai annabi wato annabi lodi yace law anna li bikum quwwa da ace ina da karfi akan ku aw awi ko zan iya zuwa fake ila rukunin zuwa ga wani dangi shadidin masu karfi wanda za su tallafa mu ai da na koma gurin su wanda za su zo mu haɗu da dangi kawai masu yawa wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki ce wallahi da gurin su zan je mu haɗu da su don mu zo mu cin muku shine au awi ila rukunin shadi duk da naga sun daga mu takarda ko na wuce yau ba eh to za mu tsaya nan kalu ya dudu duk da cewa kisan saura kaɗan amma za mu bari sai zuwa gobe insha Allah ta'ala Allah ya nuna mana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ibadan mu ta ajin Allah madaukakin sarki ya karba Allah ya sa mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan kwanaki masu albarka muna roƙon اللهم بارك لنا في اولادنا وارزقهم العافيه ووفقنا جلاله وعن قلوبه يا رب العالمين اللهم اقبل دعاءنا ودعاء من اسالنا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا وقبلها اسالنا بهذه يومنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين